بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أمواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بير قوة أكو هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga birnin makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da ɗaya ga watan goma a girgoniyan kalanda dubu biyu da ashirin da biyu wannan shi ne ɗinmu na hamsin da biyu daga cikin zeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shuruɗuha نواقضها وفضائلها لتاب فضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الله محمد بن سعيد ابن رسلان حفظه الله تعالى idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin wato annaqidus sabi abin da ke warware kalmar shahada na bakwai wanda malam ya martake da asihiru wato sihiri wato yin sihiri yana daga cikin abin da ke warwarewa mutum kalmar shahada ya fitar da shi daga da'irar musulunci ya shigar da shi da'irar kafirci a mun karanta hadisi wanda al'imamu ibn maja da abu dauda da ahmad da ɗabarani a cikin mu'jamul kabir suka fitar da shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya lissafo wasu abubuwa ya ce gabaki ɗayansu shirka ne wanda waɗannan abubuwa su ne arruƙa tofi da addu'o'i na jahiliya wanda suke makare da shirka a cikinsu da tama'im wanda jam'i ne na tamima wato abubuwan da mutane suke ratayawa ko dai a wuyayensu ko a hannayensu ko a damatsunsu ko a kunkumansu ko a ƙafafunsu da nufin neman kariya daga wata matsala ko wata damuwa ko neman gudunmawa ko wani agaji wannan shine attama'i da kuma attiwala wanda malamai suka ce barbun ne mina sihir wani ɓangare ne ko wani nau'i ne na sihiri wanda shi yakan idan aka yi shi yakan sa mace ta so namiji ko kuma an yi shi wani ya juya mijin ya dinga son matar son da ya wuce ɗabi'a ya wuce yanayi to wannan shine ake kira attiwala to maza Allah ya ce waɗannan abubuwa guda uku gabaki ɗayansu shirka ne mun karanta su a dunkule a malam zai yi bayanin su yanzu a farfashe malam ya ce warruƙa fi hadal hadith abinda ake nufi da ruƙa a cikin wannan hadithi hiyar ruƙa almamnu'a ita ce ruƙa ko tofin da aka hana kaga kenan ashe akwai wanda ba a hana ba ko domin idan ka ji an ce akwai an hana kaza to za ka samu akwai kuma shi kuma abin da shi kuma ba a hana shi ba to ya ce ita ce ruƙa almamnu'a mecece arruƙa almamnu'a ya ce wa hiya kullu ma fihi isti'azatun bil jinni shine dukkanin irin kalar addu'ar da akwai taimakon ko neman taimakon aljanu shine zaka ji ana ya rauka ya ilu ko ya fatattaka ya ilu wai Allah ya fatattaka shi na fata an fahimta to amma wannan rauka ya ilun da fatattaka ya ilun da waye sunayen wasu sarakunan aljanu ne da shaidanu to duk wanda ka je yana addu'a yana irin waɗannan kalmomin ka tabbata wannan mushriki ne dan ba sunan Allah yake kira ba idan Allah zai kira sai ya ce ya hayyu ya qayyum wannan sune sunayen Allah amma ya rauka ya ilu ya sauka ya ilu ya kaza ya kaza ilu wannan duka nau'i ne na sunayen wasu kasurguman aljanu waɗanda suke ana neman gudunmawarsu su zo su hallaka wani ko kuma su a aiwatar da wata cutarwa ga wani asali malamai suka ce aljanu da ka gansu duk da cewa halittu ne wanda suna ɓoye ba a ganinsu sannan kuma jismun ne nuraniyun jiki ne wanda yake na haske wato suna iya rikidewa su zama duk abin da suke son zama Allah ya hore musu wannan amma tare da haka a tarihin aljanu tsoron ɗan adam suke yi tsoron ɗan adam suke ba sa so su ga inda ɗan adam yake nan gurin da a ce akwai shaidanu ko aljanu wannan masallacin to a da daga mun zo mun taru su kuma hesu watsi ba sa iya zama da haka abin yake to sai mutane raunin imani ya same su sai suka dawo duk inda suka je za su zauna sai su dinga cewa ya kai shugaban tawagar aljanun da suke wannan bishiyar misali a ce sun zo wata bishiya za su dan sha iska sai ka ji suna cewa ya kai shugaban tawagar aljanun da suke kan bishiyar nan muna roƙonka da ka kare mu daga sharrin wawayen da ke ƙarƙashinka ka na fata kuna fahimta to sai wannan ya bayi sai aljanu suka fara a mutanen nan mu idan an zo muna watsewa ashe ma tsoron mu ake ji ko ba haka bane kuma a haka ne a rayuwa ko da mu'amala ne tsakaninka da mutum idan ya fahimci kana tsoron shi to shikenan shi kuma in ba Allah ya saka masa imani ba sai ya fara neman hanyar cutar da kai saboda ya gane cewa kana shakkar shi shi yasa ake so dan adam ya zama jarumi a kowanne kai dai ba a ce ka cutar da wani ba ba a ce kuma kai amfani da wata dama ka hallaka wani ko kuma ka sa wani a cikin damuwa ba amma kuma kar ka ɗauki ƙasƙanci da wulaƙanci saboda daga lokacin da ka yadda wani ya ƙasƙanta ka ko ya wulaƙanta ka to ka ba da dama ta ai maka abin da ba ka taɓa tsammani ba to waɗannan aljanu suka fara cewa a'a yaya mutanen da mu muke tsoron su idan mun zo muka gan su a guri ko sun zo muna guri mu watsi sai kuma suna neman agaji daga manyanmu cewa su kare su daga ƙanananmu ashe ma tsoronmu ake ji to daga nan sai aljanu suka dawo suka fara buge mutane suna cutar da su dunkulalliyar wannan kissa ta zo a cikin suratul jinni da Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa annahu kana rijalun minal insi يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا الله يتوى أنه كان رجال من الإنس يد الأمر يكي شيني أنسى موسمزا جيني دقتك متاني يعوذون سنا نيمان صلي دواء أكي نيمان صلي جماعة دا الله تو أما هي سكا كوما يعوذون برجال من الجن suna neman tsari da wasu mazaje daga cikin aljanu fazaduhum rahaqa wannan neman tsarin da mutane suke yi da aljanu sai ya ƙara wa aljanu girman kai da jiji da kai da ɗagawa sai suka koma suna buge mutane suna cutar da su suna ainihin wato wahalar da su an gane magana da kyau ko to amma da ke Allah Allah ne to sai Allah maɗaukakin sarki ya kawo hanyoyi da Ubangiji maɗaukakin sarki ke maganin aljanu daga ciki shine alƙur'anin nan da muke karantawa da kuma yula abinda bahaushe ke cewa yula saboda aljanun da kuke gani wannan yula da kake gani wanda za a ga ta yi yu haka wata tauraruwa wanda za ka ji an ce idan ka ganta to wai wani ne ya mutu ko an haifi wani babban mutum ba haka suke faɗa ba in ka ga haka to lalle ka kasa kunne za ka ji labarin mutuwar wani babban mutum a ƙasar ko a garin ko kuma ka ji labarin wani babban mutum ya haifi wani babban mutum ma'ana dai akwai wani abu mai muhimmanci da zai faru wannan jahiliya period ne ba shari'ar manzan Allah bane ba abin da Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana dangane da wannan tauraruwa ina fata an fahimta shine aljanu ne suke yin jeri jeri jama'a wannan ya hau kan wannan wannan ya hau kan wannan wannan ya hau kan wannan wannan ya hau kan wannan har su je zuwa ina sararin samaniya daga cikin maganganun da Allah ke yi da mala'iku sai su wafto wata kalma ƙwaya ɗaya in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallama idan suka wafto wannan kalmar ƙwaya ɗaya sai su zo su ƙara ƙarya ta fi guda ɗari a ƙarƙashinta sai su gaya wa bokaye da wannan ne boka ke samu yana faɗin abin da yake gaibu ne bai faru ba ina fata kuna fahimtar magana to shine Allah sai yake ce mana yulquna sam'a sukan jefo wa bokaye abinda suka jiyo daga gurin Allah amma sai Allah ya ce wa aktharuhum kadhibuna mafi yawancin su makaryata ne a wani guri kuma yace yursalu alaykuma shiwadun min narin wa nuhasun fala tantasirani ana jefo muku yula shine shiwazun min nar wa nuhasun fala tasiran. Allah ce da ita muke wurgota sai mu rusa su to idan suka fara wannan jerin suka fara wannan jerin kafin su kai sai Allah ya jefo wannan tauraruwa wannan yula sai ta bugi na tsakiya ai kaga ko wannan filin aka in aka fasana ai dole nan ya sako nan kuma na kasa ya rushe ko to sai Allah ya ju ya jefo sai ta daki na tsakiya sai dukkan su su ruguje gaba daya ba za su daddara ba sai su ƙara jeruwa akan za su tafi haka Allah yake suke jeruwa Allah yana buge su to amma a hakan sukan waftu wata kalma sai su sakko da ita ƙasa sai su gaya wa bokaye sai su je su ƙara wasu ƙarerayi a kayi sai zamanto idan ka zo da damuwa kafin ka faɗa bokan zai gaya maka aljanu ne suka gaya mishi kuma su ma wani sirrin Allah ne suka iya samun dama suka samu suka zo suka faɗa bokayen bokayen kuma suke amfani da shi wajen jera ƙarerayensu kuma Allah ya ba su nasara saboda ya musu istidiraji ta lala mai kamar sake na fata ana fahimtar magana istidiraji shikenan to da wannan ne malamai suka ce yanzu nan idan kana so ka zama boka to ba ka da matsala kana da hanyar da za ka zama boka Allah ya ji ɗan wahidu abdulsalam bali a cikin asarimul battar ya karo kaɗan daga cikin hanyoyin da ake bi a zama boka amma sai ya ce saboda ya san mutanenmu ba zai cika hanyar ɗari bisa ɗari ba don wani zai je ya ce barin gwada kaga daga gwadawa kuma shi kenan ya zama kefero ya zama boka da haka sai ya yi wasu bayanai sai ya tsallake wasu ko ka je ka gwada ba zai ci ba shi ne ishara zuwa ga wancan abin da waɗancan mala'iku haruta da maruta suka sauko suka koyar da wasu waɗanda suke ba su da rabo a lahira ina fata kuna fahimta da haka ilimin zama boka yana nan a duniyan nan domin in ka ce babu shi to ya ake ake samun bokayen ko ba haka ba ne yanzu wani yana nan yana neman ta ina zai samu ya samu wannan ilimi shi ma ya zama boka wallahi jama'a akwai wanda na sani mun yi karatun alkur'ani tare da shi a makarantar allo ɗaya yana nan a garin nan na san shi lokacin da nake ko muke karatu tare kuma na san lokacin da ya dawo boka yanzu haka maganar da nake yana ji na wala Allah ko zai ji ni dan yana nan yanzu yana bokanci na san lokacin da muke karatun ƙur'ani tare da shi kuma na san lokacin da ya bokance ya zama boka so saboda haka wasu abubuwa ne mutum zai zo ya fata faɗa daga cikin hanyoyin barin fara faɗin kaɗan daga ciki daga cikin hanyoyin sukan samu ɗaki wanda yake mai duhu wanda babu haske tsakiyar dare Mm, a ai ko mutum ya ji ya gwada ba zai yi ba hanyoyin ba cikakku ba ne ai Eh, baba ibrahim ya ce karfa wasu fa su je su koya fa an gane magana da kyau ko ɗaki za su samu mai duhu a cikin dare tsakiyar dare kamar sha biyu karfe ɗaya karfe biyu a rufe ɗakin a rufe wundo a rufe ƙofa sannan akwai wasu turarika wanda ba zan faɗi sunansu ba su je su samu gawayi a tsakiyar wannan ɗaki sai a turara wannan hayaƙi ya tahi ya turnike cikin ɗakin gaba ɗaya to sannan sai wasu kirari da ake yi wa wasu manyan sarakunan aljanu to su ne ba zan faɗa ba wallahi tallahi in mutum ya je ya yi haka kuma ya ci gaba da wannan kirarin yana cikin yi zai ji ana mar magana aljanin ya halarto za su halarto wane ne kake bukata ga mu mun zo ka faɗi meye kake bukata a yi maka ke su faɗa maka sharuɗɗan da su kuma za ka cika shi su je su yi maka to a inda sharuɗɗan suke ne inda kafircin ke fitowa ƙarara daga ciki za su ce maka to ka daina sallah kaza aljani zai iya ce maka kar ka yadda ka dinga sallar la'asar in dai kana so wannan bukata taka ta biya ka bar sallar la'asar kwata-kwata ka daina yinta Shi kenan sai ka ga mutum kuna tare da shi ana ce masa malam malam amma daga la'asar ta yi sai ya ji tsafiya Allah sai ka nemi ka rasa ya gudu saboda aljani ya ba shi sharaɗi ko kuma ya ce maka ka dinga yin sallar amma sai ka tabbatar kana da janaba a jikinka haka kafirci ne shi ma ko ko ba haka bane ne sai ka je ka yi wata janabar ma sai ya ce da mahaifiyarka za ka yi wa janabar kuma sai ka zo ka yi sallar la'asar da ita ba ka yi alwala ba ka yi wanka ba a yi in dai har bokan ne ba kwarai da gaske wai ina faɗa muku irin abubuwan da su shaidanan aljanun suke saka wa su bokayen in dai kana so ka zama memba to za su gaya ma waɗannan abubuwa idan ka yarda to shikenan ka zama boka duk abin da ka nema shi yasa gwargwadon yadda akwai wanda zaka ga yana da ɗan sauran imani idan aljanin ya ce masa yi kaza ya ce wu kaza kai ni ba zan iya ba to shi ne sai kaga shi wannan bokan bai cika yin abubuwa ana yin mai ba nasara ba saboda me saboda bai gama kafurcewa ba gaba daya shi yasa za ka ji akwai wani boka sai ka ji ana cewa ai kwamfuta ne shi wani boka a ce maka ai gobe da nisa ne ina ma'anar gobe da nisa idan ka ce kana da bukata zai tambaye ka zuwa yaushe ka ce ko da zuwa goma ya ce ai goma ta yi nisa mu da muke son ka faɗa mana bukatar nan da minti talatin an gama ma ai gobe ta yi nisa shi ne malam gobe da nisan da ka ji ana faɗa wala Allah kai kana ji ana faɗin kalmar baka san ma ma'anarta ba ina fata an fahimta ma'ana gobe ma ta yi nisa a biya maka bukata faɗi kawai yanzu nan a zartar maka to gwargwadon yadda boka ya fiye kafircewa Allah da bin dokokin shaidanin aljanu gwargwadon yadda bukatarsa take saurin biya wasu aljanun su cewa mutum ko bokan ya raba alkur'ani izu sittin kashi biyu nan izu talatin nan izu talatin ya ɗaure shi a ƙarƙashin tafin hannun shi tafin ƙafar shi wannan ma ya ɗaure shi a ƙarƙashin tafin ƙafar shi na fata an fahimta ya taka tun daga ɗakinsa har ya tafi kan shadda ya tsugunna a kan ƙur'anin ya yi kashi don Allah wannan meye ne ba kafirci ba wasu shaidanun aljanun su ce wa bokan in kana so bukatar ka ta biya daga rana ta fito tana bullowa to kai kuma ka faɗi kai mata sujuda kuma ga wasu addu'o'i da zaka ambatawa in kai sujudar sunayen wasu manya-manyan aljanu ne sai su ba su sai ka dinga ambata wannan yasa wasu da suke bautawa rana jama'a asali fa ba rana suke bautawa ba akwai wasu aljanu ne da suke ɗamfare da ranar da hasken ranar su ake bautawa masu bautar taurari ba wai taurarin suke bauta ba wasu shaidanin aljanu ne suke ɗamfare da taurarin suke bautawa masu bautar farin wata masu bautar rana duka saboda haka hanya ce ake bi ilimi ne da mutum zai bi sai ya zama boka Allah ya sauwaƙe Allah ya kiyaye so wannan na kawo ne domin mu gane da malam yake cewa wasu addu'o'i ne waɗanda Allah ya haramta shine wasu kirari da wasu maganganu da mutum zai dinga yi yana kiran sunayen wasu aljanu sai bukatarsa ta biya to daga nan ya zama boka ko ya zama mai sihiri ko wani a makamancin haka ina fata an fahimci an fahimci magana shine ma ne yace wa hiya kullu ma fihi isti'azatun bil jinni dukkanin kalmomin da a cikin su akwai neman tsari da aljanu to su ne aw la yufhamu ma'anaha ko kuma irin kalmomin da zaka ga ana yin su amma ba a fahimtar ma'anar su duka sunayen aljanu ne yanzu dan Allah an ce maka menene ma'anan ya rauka ya ilu me zaka fassara shi da shi kaga dai shi ba larabci ba shi ba turanci ba shi ba fulatanci ba shi ba bolanci ba ko ba haka bane sunan wani aljani ne kawai in ka ji abubuwan wato abin zai baka mamaki to amma shi wanda ake gayawa da ke ya san ma'anarsa sai ka ga buƙatar wanda yake faɗa ɗin ta biya a lokacin da yake faɗa saboda haka waɗannan su ne shi yasa daga cikin alamomin da ake gane boka jama'a domin galibi matsalar da take faruwa shine rashin sanin waɗannan abubuwan ya sa da yawa daga cikin mutane in matsala ta taso musu sukan tafi gurin wasu da nufin neman magani da sunan malamai amma wallahi bokaye ne ba sani ba to shi yasa dole ka san irin waɗannan abubuwan na taɓa yi wasu mata lacca akan alamomin da ake gane boka sannan muka kawo alama ɗai ɗai ɗai ɗai har kusan guda goma sha bakwai da wanda wahid abdulsalam bali ya kawo a cikin sarimul battar da kuma wanda wasu malamai suka kawo muka hada muka zo muka shirya musu lacca ta kusan awa biyu akan alamatun yuqrafu biha sahiru alamomin da ake gane boka da su duk mutumin da ka je gurin sa neman magani sai tambaye ka ya sunanka to ka yi hankali da wannan alama ce da take nuna wannan mutumin boka ne duk mutumin da ka je gurin sa neman magani sai ya ce ka zo min da kyallan rigarka na fata an fahimci magana ko kyallon hankacin ko kawo min guntun pant ɗinta ko singlet ɗinsa ko wani a makamancin haka ka sani wannan alama ce da take nuna wannan mutumin boka ne ina fata an fahimci magana duk mutumin da ka je gurinsa neman magani sai ka je yana yin wasu kalmomi kai iya nazarinka baka taba jin wani yare da yake da alaka da irin wannan kalmomin da yake yi ba to kai hankali da wannan mutumin boka ne akwai alama da take nuna wannan mutumin boka ne duk mutumin da ka je neman sa neman magani sai ce bude min tafin hannunka sai ka bude sai kalla ya kalla sai ce rufe alama ce da take nuna wannan mutumin boka ne duk mutumin da ka je gurin sa neman magani sai ya ɗauko ruwa a kofi ko ruwa a abin nan sai ce leka ciki sai ka leka sai ce kaga wani abu sai ka ce ka gani kai muƙaddara ma baka gani ba faɗin haka da umartar ka kai hakan alama ce da take nuna menene boka ne duk mutumin da ka je gurinsa neman magani sai kama wasu abubuwa ko dai tsakoyi ko wani carbi sai ce canki guda ɗaya na fata an fahimci magana to alama ce da take nuna wannan mutumin menene boka ne jama'a kun fahimci magana da kyau ko so akwai alamomi da daga ka gansu dangane da mai ba da magani ka san wannan ba malamin Allah ba ne ba malamin Allah ba ne to haka wanda za ka ga ka je gurinsa neman magani sai ya ɗauki takarda da tawada yana rubuta sunanka ko kuma yana rubuta wasu abubuwan da kai ma baka san me ke rubutawa ba ko kuma ya maka rubutu akan tafin hannunka ko kuma ka ga ya ɗauko wata ƙwarya jama'a yanzu gashi nan a wasu tashoshin talabijin wata mata wai hajiya wace ce wace ce ana nuna ta wai tana yi wa mata rubutu da akan nono jama'a ban sani ba ko sun ku sun ga wannan abu a wata tasha daga cikin tashoshin nono ne haka nono da ka sani fa an zuba shi haka akan tire nan kuma da tawada da alƙalami sai ta dangwalo sai tana rubutawa ka san tun da tawada baka ce nono fari ne duk in ta zana sai ga zanen na fitowa akan ruwan nono tana yi wa ainihin wato mata waɗanda su samu mazaje ba wane ne wane ne wanda ba su da farin jini na ce oh har yanzu jahilcin mutane ya kai yanzu wai wannan wai har tallata ta ake a gidan talabijin boka yauwa ka gani ko ka gani ko ta to saboda haka akwai irin wannan kaga an ɗauko ƙwarya ana rubutu a cikinta ko a bayan ƙwaryar ko kuma ka je gurin mutum ana ce maka malami ne ka je neman magani sai ka je ka same shi ya tara wasu yashi haka ya ɗan baza kansa ya caccaka allurai a kayi boka ne wannan ko ka je ka same shi da koyaye ya zagaye su ko koyin kaza ko na zabbi ko na makamancin haka shi yasa ba alama ce da take nuna mutum malami bane dan ka je ka tame shi da tirin bulugul maram a gefen gidan suna yaudarar mutane mutum sai ya zo boka ne amma sai ya nemi littattafan musulunci sai ya je jera a gefen shi ai kana shigowa sai ga ga bulugul maram ma ai ga riyadus salihin ma ai can ma kofin alkur'ani ne yana yaudarar ka ne ka yaudari saboda sun san akwai ire-iren mu masu dasa musu bom ina fata an fahimta ana wayar da kan mutane to tun da haka ne to bari su ɗauki wata siffa irin tamu ta ahalus sunna ta yadda idan ka je ba ka ma ka tambaya ba kana ganin wannan alamar sai ga wannan fito ina ga malamin Allah ne ai malam albani yana karanta mana bulugul maram shi ma ga bulugul maram a falan shi ƙarya yake yi wallahi jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko so daga cikin hanyoyin da mutum ya kamata ya dinga kula da su kenan wajen abin nan to haka kamar yadda ka sani cewa a kawo wata nau'in dabba ko a kawo wani nau'in abinci wani za ka ji ya ce maka kawo masara kwano goma kar ka damu cewa ai masara ce boka ne aljanu za a bawa ko kuma ya ce je ka nemo farar shinkafa kal wanda ba tsakuwa sosai in ka ce to ko a kawo jamila ce yau wa kawo mana jamila to ire-iren waɗannan ƙa'idoji da dokoki da wasu wanda suke cewa su malamai ne masu ba da magani suke kafawa mabukata wallahi mai hankali da su akwai waɗanda suke na bokanci ne akwai waɗanda suke na bokanci ne malami idan ka je gurinsa yana kana da damuwa abu na farko da ya kamata ya fara gaya ma in dai ahalus sunna ne ya fara ce ma to ka sani dai ita rayuwa baiwa Allah bai jarraba bawansa ba da haka ka sani wannan abin jarrabawa ce Allah ya yi maka kuma in kai haƙuri insha Allahu ta'ala za ka ci jarrabawa duk wanda ka ya fara ma jawabi irin wannan to wannan malamin Allah ne duk wanda ka je gurinsa da damuwa sai fara tambayar ka babanka na raye ko mahaifiyarka na raye ka ce e ce to a duniya ba wanda zai ma addu'a ka fita da wannan damuwar sama da su wannan malamin Allah ne duk wanda ka je gurinsa neman magani sai ce to ba mu ne muke yi ba Allah ne ke yi amma za mu yi addu'a da alƙur'ani za mu karanta alƙur'ani akwai addu'o'i da annabi ya koyar za mu karanta su mu roƙa ma Allah Allah ya yaye maka damuwarka wannan malamin Allah ne duk wanda ka je gurinsa neman magani sai sai ka dinga yawan karanta ayatul kursi idan ka zo kwanciya bacci ka dinga karanta ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baqara amanar rasul ka dinga karanta la haula wala quwwata illa billah ka dinga karanta ka dinga karanta ka ji waɗannan addu'o'in dukansu daga qur'ani ne ko sunnar annabi muhammadu to wannan mutumin malamin Allah ne kuma wallahi ka sani shi abin da yake gaya maka ya fi garanti akan duk wani abin da wani ƙato ko wasu ƙarti za su gaya maka wallahi tallahi karkare na abin da zai gaya maka to saboda haka waɗannan na daga cikin hanyoyi da ake bambanta auliya'ul shaitan da kuma auliya'ur rahman waliyan Allah da kuma waliyan wa waliyan shaitan Allah ya shirye da mu don haka dai malam yace wa tama'im ita kuma at-tama'im jam'u tamima jam'i ne na tamima jam'in ta kenan tamima abin nan mufradin ta shine tamima tama'im kuma jam'i wa hiya kharazatun sune wasu kullakulle da wasu layu da wasu abubuwa kanat al-arabu larabawa sun kasance tu'alliquha suna rataya su ala auladiha akan mai wuyan menene ƴaƴansu yattaquna biha al-ayn suna nema wa ƴaƴansu tsari daga kambun ido ko kambun baka ko maita waɗannan abubuwan guda uku da kaji na ambata dukkansu daban-daban suke kowanne cin gashin kansa yake har gara ma kambin ido ko kambin baka su sun fi kama da juna amma maita daban kambin ido daban kambin baka daban maita tsafi ne jama'a yau ɗin nan in kana so ka zama maye kana zuwa gurin boka kace maye kake so ka zama shi kenan za ka zama maye yanzu yanzu kuma tsafi ne na fata an fahimci magana tsafi ne kuma shi maye ba wai mu ba sharatan ɗaukar naman mutum yake yake ci ba akwai masu ci ɗin amma yana amfani da aljanu ne suna zuƙe masa jinin wanda yake so ya hallaka yasa shi maye kana gidanka yana gidansa zai iya kama ka jama'a kuna fahimtar magana saboda harka ce ta tsafi ba harka ce ta wato mubasharatan gaba da gaba ba a'a tsafi ne kana gidanka zai iya kama ka kana wata ƙasa yana wata ƙasa zai iya cinye ka zai iya kashe ka ya hallaka ka so ga hinan suna ta yin ta a kudancin ƙasar nan musamman su da ke tsafin suke yi da gaske jama'a kun fahimci maganar da kyau ko tsafin suke da gaske don haka suna nan suna yin ta mutum kaga shi maye makocinsa ma maye ne shi yana kokarin cinye makocin makocin ma yana kokarin cinye shi don haka wanda tsafinsa ya fi ƙarfi wanda kafircinsa ya fi tsanani ya samu nasara daga manyan aljanu ya yi maganin wanda ya fi ƙarfin shi haka abin yake so mas'alar maita ku ajiye ta daban daga an ce muku mutum maye ne in dai ya tabbata maye ne to matsafi ne kawai ka rike wannan ba harka ce wanda Allah ke halitta wa mutane suna wato suna Allah yana halitta su suna fitowa da ita daga cikunan iyayensu ba su suke zama mayu da gangan to kuma harka ce wanda akwai neman duniya a cikinta ta akwai samun kuɗi akwai kaza akwai kaza akwai kaza to yasa wasu suna yin ta ne ba wai asali bukatar su su dinga zuke mutane ko kaza a'a suna neman duniya ne da abun jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko wasu kuma suna zama ne dan su yi maganin wasu da suka yi musu wani abin da basu ji daɗi ba galibi za ka ga a rayuwa wani ya taɓa ka ko wani ya ma ba daidai ba wani sai ya gagara hakuri to gaba da gaba ya san wannan mutumin ya fi ƙarfin shi ba zai iya ɗaukar mataki ko na hukuma ko na jiki da gaba da gaba ba ina fata an fahimta sai ya nemi to wace hanya to sai ya je gurin boka ko dai ya sa bokan ya yi maganin shi ko kuma ya ce shi a bahi damar da zai maganin shi to anan ne sai bokan ya ce to he ka zama maye sai ka haɗiye shi ko ka cinye 'ya'yansa ko ka hallaka shi ko ka hallaka matarsa ko kaza ko kaza to wannan duk yana daga cikin sabubba da mutane suke komawa irin waɗannan matsaloli to sai mu dawo kan al'ai kambin ido ko kambun baka kambin ido ko kambun baka malamai suka ce cuta ce da Allah ke sakawa wasu mutane daga cikin bayin shi wanda su ma ba su san suna da matsalar ba sai idan abin ya fara faruwa ne sukan gane cewa suna da wannan matsalar ina so kusan ina so kusan na rantse muku da Allah saboda jahilci da rashin fahimtar wannan abun yanzu akwai cututtuka da yawa daga cikin cututtukan da mutane suke fama da su wallahi kambin ido ne ko kambin baka amma ba a sani ba shi mai kambin ido shi mai kambin ido in ya kalle ka in ka burge shi sai ka burkice kawai daga ya kalle ka ka burge shi kallo alamar ka burge shi sai ka burkice kai kuma ko kuma in ya kalle ka kallon ya tsane ka ya harare ka ko ya ma kallon da irin wannan shirman abin nan wala sai ka fada a gurin matsalar kambin ido kenan kallo kawai idan ya yi wahid abdulsalam bali ya ba da wani labari a cikin asarimul batta wata mata ta zo gurinsa neman magani wahid abdulsalam babban malami ne da ke maganin jinnu da sihiri da tsafi da kaza da kaza malamin sunna ne babban malamin sunna matar da ta zo gidan na taɓa baku wannan kisar naga ta zo gidan gidan sai ya mata kyau ta ga wannan ga can daliya a nan tana haskawa can ga fanka tana kaɗawa can ga wata jar wuta abin ya burge ta ta kalli nan ta kalli nan shi wahid ya shiga ya ɗauki kofi da ruwa yana mata addu'a a ɗaki ita kuma tana falo tana ta kalla kallan ƙauyenci daga karkara ta fito ya gama addu'o'i ya zo ya ɗauka ya bata ya ce kuma ga abin da za ta dinga karantawa in ta zo kwanciya in ta tashi daga bacci ga abin da za ta karanta ta dinga karanta kaza tana tofawa a ruwa tana sha tana kaza ya kakkaranta mata ta ce to ta gode ta kama hanya ta fita tana fita daga gidan gida ne ƙerarren gida jama'a gida ne ƙerarre na fitar hayyace kai ka san dai gida a cikin larabawa ba sai an gaya maka kyawunsa ba a nan ma an ce ma gida ƙerarre ne ai kai ya kai ya ƙeru ai ko amma wallahi matar nan tana fita kawai sai gidan ya kaure da wari tsutsotsi ta ko ta ina suna fitowa tsutsa da ka sani tafka tafkan tsutsotsi ana jan kujera sai a ga tsutsa cunkus a nan matarsa ta ɗauko faka da tsintsiya ta share ta je ta zubar kafin ta dawo inda ta share sai ta ƙara ganin gurin ya cika sai ta je ta samu malam ta ce malam fa gida rikice ya ce me ya faru ta ce tsutsotsi duk gida yana fitowa falo ya ga ko ina tsutsa ko ina tsutsa suka dinga sharewa suna zubarwa da ya ga idan an share an zubar sai abin ya sake dawowa sai ce a'a dakata sai ce wannan matar akwai wata magana da kuka yi da ita wanda ta zo ta fita ɗazu ta ce a ba wani abu ba abin da ta ce miki ta ce babu ba ta yi wata kalma ba ta ce babu to amma kin ga alamun wani abu tattare da ita haka wanda ya baki mamaki tace eh to ta gare tana ta kallon gidan nan ta wulki ta ido ta kalli nan ta kalli nan ta kalli nan ta kalli nan abin yana burge ta sai ya murmushi yace kan bin ido take da shi yace dai na shara a je tsintsiya da faka ba ita ne matsalar ba yace kawo mun ruwa a kofi kawai aka kawo ruwa a kofi ya kansa ya faɗi abubuwan da ya karanta ya karanta kulhuwa falaki nasi amanar rasulu da sauran addu'o'i na sunnar manzan Allah a cikin ruwan sai ya dinga bin duk inda tsutsotsin suke yana ɗiba da hannunsa yana yayyafawa yana yayyafawa yadda ka san abu ya ɓace haka a neme shi a rasa wallahi sai kawai a nemi tsutsotsin a rasa a gurin duk inda ya yayyafa ruwan sai a nemi tsutsotsin a rasa na taɓa ba ku wannan kisan yauwa an gane magana da kyau ko so maganin kambin ido ba wani abu bane addu'a ne shi yasa yana daga cikin mutumin da ya san me yake yi rashin lafiya duk abin da likita ya ce maka shi yake damuwa ne Allah ya saka wa likita da alheri mun gode a ci gaba da neman magani na bature amma a hada da menene ta iya yiwuwa shi abin da likita ya hango ba shi bane kambin ido ne ko kambun baka ke damun wannan marar lafiyar shi ma likitan bai sani ba to ita addu'ar in har kambin idon ne tana maganin kambin idon tana maganin kuma asalin cutar da Allah ke ɗorawa bayi ba shi kenan ba na'am wani abu ya taɓa faruwa eh na'am na'am eh eh yana ci ta ya burge shi ya ta ya fada a gurin Hagan?
sai ce masa wanka wanke fuskar ka da kafan ka ya ce bai da abin da ce ka wanke kafan ko zan ma bayanin da ya wallahi yana wankewa yana bashi ana zuwa ana sai alhaji ya tashi kun gani kun ji abin da ya fara wasu ba su bai ne ba kamar na bayan nan wani bawan Allah ne daga cikin ɗabi'arsa mutum ne mai dukiya mai kuɗi haka to daga cikin ɗabi'arsa yakan sa a siyo mar abinci mai kyau sai ya zo ya zauna a kan layi haka yana cin abincin shi to wata rana ya siyo abincin ya zo ya zauna sai wani mutum ya zo wucewa da ya kalla abincin abincin sai ba shi sha'awa yana barin gurin sai alhajin ya bingire a gurin zai mutu to wani dattijo yana gefe ya ga yadda aka yi har abin ya faru sai ya ce a kirawo wannan bawan Allah da ya wuce ana kiransa sai ya ce wanke fuskarka da hannayenka da kafafunka ka bamu ruwan sai ta me ya faru ya ce a'a kai dai kai in an kai zamu ma bayani ana yi yana yin wannan alwalar ya bada ruwan ana watsawa alhajin sai ya tashi wanda dama yana daga cikin magana da zan yi magana a nan gaba daga cikin yadda ake maganin kambun ido ko kambun baka wannan in har akwai wanda ake tunani cewa shine ya yi kallo ko ya yi furucin da ya sa wannan mutum ya sa matsalan ku gane in ba an fahimci akwai wanda ake zargi ba to ba a yin haka sai in an fahimci akwai wanda ake zargi sannan kuma shi wannan zargin ina ƙara maimaita muku yana da bambanci da na menene maita ba maye ba ne maye matsalar tsafi ce ina gaya muku wannan matsala ce ta abin da ya shafi menene cuta da Allah ke ɗora wasu To kaga wannan kafin ka fahimtar da mutane ka ilmantar da su su ilmantu to sai an yi da gaske don mas'ala ce wanda take da sarƙaƙiya a cikinta sai wanda ya santa yana iya bambance wannan maita ce wannan kambin ido ne ko kambin baka in ba haka ba sai wata matsala ta faru ya zama kambin ido ne sai a ɗauki kalmar maita a jefa wani kuma kun san yadda matsalar maita take hatta a kotu idan an je matsala ce wacce ba ta da sauƙi to shi yasa matsala ce wanda a hankali ake fahimtar ta so daga cikin yadda ake maganin kambin ido in har ana zargi na cewa wane ne kamar yadda malam Yusuf ya kawo wannan kissar to kawai ya zo ya yi alwala ko wanka ɗayan biyu ko dai ya wanka ya kawo sauran ruwan ko kuma ya yi alwala ya kawo sauran ruwan a watsa wannan mutum ko a bashi ya sha ko a zuba masa a jikinsa da izinin Allah duk abin da ke damunsa zai watsake zai tashi na ba ku kissar akwai wani sahabi ya tuɓe zai yi wanka sai wani sahabi ɗan uwan shi kaga wannan practical a zamanin annabi Muhammad ya kalle ya ga surar mutumin nan ta burge shi yana wucewa gurin shi ma sai bingire a gurin ya faɗi aka yi tangire gire da shi gurin annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sai budar bakin sa yace wa kuke zargi akan shi ba zargi na maita ba zargi na kambin ido sai suka ce kai mun ji wani ya furta kaza akan shi sai annabi ya ce ku nemo shi aka nemo shi ya zo ya yi wannan a wanka din ya bada sauran ruwa ana yayyafa masa shi ma sai gahi ya tashi kaga wannan practical annabi ya koya mana yadda za a yi to in kuma ba a zargin wani haka kawai mutum ya famu da rahin lafiya an rasa ya za a yi an yi duk magani a yaƙi an yi gwaje-gwaje an yi duk abin da za a yi to shikenan sai a dawo ɓangaren addu'o'i amanar rasulu ne ayatul kursiyu ne qul huwa ne falaki ne nasi ne ina fata an fahimta yana daga cikin dalilin da yasa annabi yake yi wa Hassan da Husaini addu'o'in kambin ido don akwai rigakafinta shine kuma bi kalimatillahi tamma mun kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lama al'ainu din nan anan shine kambin ido ko kambin baka kana da yaron ka ka masa ado kamar kwalliya kun taho da hi masallacin juma'a kawai sai wani mai kambin ido ya ganshi kai wannan yasir ne ya zama haka kai san yasir assalamu alaikum na rantse da Allah kuna barin juma'ar sai medical center kuma kuna barin masallacin juma'ar sai medical center ya jawo wa yasir matsala kambin ido yake da hi shi ma bai san yana da hi ba ba yayi ne dan ya cutar bai ma san yayi ba abin da ke cikin idanun ne ko cikin bakin na wannan gubar ya taba yaron to sai ku je ku yi ta bugawa a rasa menene to maganin irin wannan shine waɗannan addu'o'in idan yaran sun yi wayo a koya musu dinga yi da kansu in ba su yi wayo ba a dinga yi musu ana shafa musu ana tofa musu wa idhu kuma bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma al'ainu din nan ai kambin ido ko kambin baka to muna ta cewa kambin ido ko kambin baka me bambancin bambancin shine idan kambin ido ne iya kallo ma kadai ya isa cutar ba sai mutum yayi me ba yayi magana ba in kuma kambin baka ne sai har mutumin yayi me yayi magana ko dai ya fasa karma da take nuna abin ya burge shi ko kuma ya tsani wannan abin to shikenan sai wannan abin ya ainihin wato menene to shi yasa daga cikin kuma shi makarin wanda Allah ya sa ya gane shi yana da kambun ido ko yana da kambun baka to in ya san shi yana da wannan matsalar duk abin da ya gani ya burge shi ko abin da ya gani ya tsana to daga ƙarshe ya ce barakallahu fika Allah ya yi albarka cikin wannan al'amari. Wannan kalmar ita ce makarin wannan gubar da take idanunsa ko kuma take menene bakinsa. Wannan in shi da kansa ya gane cewa yana da wannan cutar kenan. Jama'a kuna fahimtar magana? Don Allah ku duba yadda sunnar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba abin da ta bar mana hira ta karantar da mu. Ba abin da ta bar mana sanda ta karantar da mu. wanda aka zarga ga yadda za a warware idan ba a samu wanda ake zargi ba ga yadda za a warware idan shi mai abin ya san yana da shi to ga makarin abin da zai faɗa Allah ba zai bar wannan abu ya tasiri a jikin wannan mutumin ko kuma wannan abin ba domin abin ina so ku gane ba wai fa abin yana shafar ɗan adam ba ne kaɗai na rantse muku da Allah har gini abin yana shafa mutum zai kalli gida burge shi ba yanzu na fara muku isar wahid abdulsalam ba ne ba to ba ma wannan ba zai ga gidan ya burge shi wallahi in ya harare yana tafiya sai wata fila ta goce wallahi yes sai wata fila ta goce zai ga mota ta burge shi sabuwa fil ya wani furuci akan ta kenan ta ki tashi a kirawo makamakan duniyan nan wallahi ba su ta da ita ba amma da zai dafa ta ce Allah ya saka mata albarka shi kenan ya karya abun abin ya karye so matsala ce ilimi ne mai zurfi a cikin matsalar malamai sun yi rubuce-rubuce a kanta sun yi bayanai karkashin hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi sallama kuma wannan ya sa ake buƙatar idan ka fahimci kana da wani abin da wani zai iya sa ido har kambin ido ya kama to ka kauce wa yadda hakan za ta faru yasa lokacin da ‘yan uwan annabi Yusuf jama'a suka tashi za su shiga ina, za su shiga Misra, mai annabi Yaƙub ya ce musu, ya bunayya la ta dukulu min babin wahidin wa dukulu min abuwabin mutafarrika sai ya ce mi, wala ugu ne an kun min Allahi min shai'i. Ya ku ‘ya'yana, in kun tahi yadda kuke zaratan matasa samari. kun sa a kaya iri ɗaya kun yi anko to in kun tashi shiga masar ku rarrabu wannan ya bi ta wancan titin wancan ya bi ta wancan titin wancan ya bi ta wannan layin ko a haɗu a cikin gari ku yi mahaɗa amma in kuka shiga ta ƙofa ɗaya duk inda kuka wuce a ce kai ka duba zaratan samari mutum goma sha biyu kansu ɗaya larabawa gahinsu a kwance daga mai kammin ido ya faɗa haka akan ku duk sai ku zube a gurin malaman tafsiri ka je ka karanta za ka ji abin da suka faɗa ƙarƙashin wannan ayar cewa annabi yaƙub ya gaya musu haka ne saboda yana tsare musu menene kambin ido ko kambin baka kar ya kama su na'am eh zai samu mutum haka kwarai da gaske a rasa me yake damun shi gaskiya ne kwarai da gaske ba a gane meye ba jifansa aka yi ko kaza to shine abin da muke faɗa malam yusuf yana magana kuma muhimmiyar magana jama'a yace abin ya bada mamaki wani lokaci za ka ga mutum ya kamu da wata rashin lafiya ai ta neman magani har a fitar da shi waje a kai shi gurin ƙwararrun likitoci kuma wallahi a kasa gada menene yake damun shi daga ƙarshe ma wallahi har abin ya zama ajalinsa saboda kambin ido in dai Allah bai sa aka gano har aka yi maganin abin ba yana kashe mutum zai kashe mutum yana iya hallaka mutum so waɗanda ba san menene ya faru ba su dinga cewa ai jifa ne to ni dai a addinin musulunci ban san wani abu mai suna mai ba jifa sai dai a ce tsafe shi aka yi ko sihiri domin daga cikin sihirce-sihirce akwai sihirul marar asirin a saka wa mutum rashin lafiya a saka maka rashin lafiya kuma wallahi ai ta magani matsin lafiya ba za ta warke ba ba ta warke ba me dalili saboda ba rashin lafiya ce ta likita da kwayoyi da allurai ba babu ita bane wani aljani ne aka saka yake ingiza wannan cutar don haka duk maganin da za a sha wallahi in ba Allah ya ga dama ba wallahi ba za ka warke ba maganin da kan ba wannan layin ba ne ba layinsa ba ne to duk kaga idan mun dawo duka mu tattara duka idan mun dawo da maganar malam Yusuf da waɗannan duk in mun dawo ashe kenan daga nan za mu gane addu'o'in nan da aka koyar da mu wallahi tallahi ba karamar mafita ba ce dangane da matsalolinmu saboda yanzu wannan da aka kai shi indiya an kashe kuɗi an yi gwaje-gwaje an yi duk abin da za a ya gagare ya samu mai lafiya to shikenan sai a ce to yanzu wannan abin a barwa Allah ba wanda ya san menene sai waye sai Allah to muqaddara kambin ido ne ko kambin baka amma ba a sani ba kuma babu tunanin ana zargin wani balantana a ce kawo makari to amma addu'a za ta karya abin ko ba za ta karya ba shikenan sai a koma addu'o'i to daga nan zaka gane kuma wato tsantsan rashin rabo da yake damun 'yan bokonmu da waɗanda ba su da addini saboda sun nesanta kansu daga waɗannan matsaloli na addini sun netansa kansu daga addu'o'in sunnar manzan Allah yanzu ko kun san jama'a ba tun yau ba ba tun yau ba turawa yanzu idan marar lafiya suka gagara gane mishi suka gagara gane mishi mene an gane suka gagara gane mishi ko kun san turawa sun yi wani studio galibi a asibitocinsu sun saka masa sufiku narkanarkan sufiku an saka masa abin nan ful qur'an na sudais ful qur'an na shuraib ful qur'an na mahir ful qur'an na madrud na fata an fahimta wallahi idan aka kasa gane maka kawai sai a saka ka akan wata gado sai su daddaure ka kawai sai a gara gadan kawai sai a shigar da kai cikin ɗakin sai a kulle sai a danna maka mahir kawai wallahi wani sai kaga idan bayan awa biyu awa biyu haka fito da shi sai kaga ya watsake kawai sai dan kai an gane magana da kyau wata mas'alar aljanu ne su ma sun kasa to ana bature ya zai iya maganin aljani ne da ma in ba qur'ani ba yake maganin aljani ina fata an fahimta wata mas'alar sihiri ce to ina suka san makarin sihiri ban sani ba ba addini wata matsalar kambin ido ne ko kambin baka ina suka san maganinta da suka gane qur'ani yana maganin waɗannan al'amura wallahi suka sa aka yi musu manya-manyan ɗakunan qur'ani suka loda masa kwamfuta na qur'ani suka loda qur'anai malam daga an gagara gane ka sai a danna ka a ciki kawai kowa sai ya zauna yana jiran ka ana ta jin kira'a tana tashi wallahi wani idan aka saka shi ta buge-buge sai ya tsintsinka gadon ma gaba ɗaya sai ku bashi zai gama sai ka gama buge-bugen ka kayan lub wallahi su bude su dauko ka sai ga mutum ya fito yana assalamu alaikum rahmatullahi ya warware eh ya warware qur'ani ba abinda ba magani jama'a to wallahi jama'a mu mori da wannan littafi shine a hudu ba ta jiya daga cikin kauracewa qur'ani da muka yi inji al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya shine hajru tadawi bihi wal istishfa'u bihi kauracewa yin magani da alqur'ani ƙauracewa neman waraka ta cututtuka da matsalolin yau da gobe da alkur'ani wannan ma wani nau'i ne na ƙauracewa alkur'ani ko ka yi imani da shi kana karanta shi daga cikin abin da ake bukata da kai shine ka dinga neman warware matsaloli da shi kuma wallahi yana warwarewa wannan zulumin alkur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minina wala yazidu zalimina kuma illa maza illa khasara haka Allah ya ce Allah ya shiryar da mu saboda haka an nuna min lokaci yayi kuma wallahi dama a gajiye nake wallahi kuma akwai hadiri ma ko to sai ayi hakuri abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah ya tara mu a cikin ladan wanda muka yi kuskure yana nan za mu yi karka damu eh karka damu insha Allah za a yi ina ta baku iska ne ku ƙara hadda sosai eh abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana eh na'am eh
wannan kaga la haula wala quwwata illa billahi al azim eh
to akwai wannan takardar da ka ganta hakan nan eh akwai qur'ani full dinta ake rubuta na ji ko to wannan wata mata ce ta turo mu ta ce da Allah a tambaya da kai ana rubuta qur'ani ana rubuta la haula wala quwwata ana rubuta wasu sunayen Allah to yadda kaga takardar nan haka za tsunduma takardar nan a ruwa da aka tsunduma ta sai wannan rubutun sai ya wanko in yawan ku shi kenan sai a sai mutum ya sha don da nufin neman ko wani waraka ko kuma dai wani abu dai da
amma dai la haula wala Eh, quwwata ne da- gaba ɗaya daga ƙur'ani ya suna Allah to ita matar ta mai da abin sana'a sana'a tana wannan yi takardun ta tana saran su ne in ta saya a Kano ne ka sani za ta sayi wani takardun da yawa in ta saya suna sai da mata ɗari biyu Ah, eh, na gane.
ƙur'ani ne ƙur'ani tana sai da dubu shida Ah.
Za ta ɗinga musu a ruwa.
a wani bayani ne wani abin da malam salihu ya zo mana da shi bari mu dan shigar da shi cikin karatu sai dai kawai ah, ba zan ba da amsa kai tsaye ba sai dai zan dan yi tsokaci wato wata takarda ce ga ta nan wata mata ta turo mishi takardar abin da ke jikinta shine wasu sunayen Allah ne su irin su la haula wala quwwata illa billah wata kuma takardar za ka ga an rubuce alqur'ani ne gaba ɗayansa wasu za ka ga wasu sunaye ne na Allah ba dai wasu sunaye ne na ainihin wato aljanu ko kuma wani yare wanda ba a fahimtarsa ba to haka za a jajjera a jajjera a jajjera to idan aka baka wannan takardar zaka je ka tsoma ta a ruwa ne sai rubutun ciki na wannan sunayen Allah din ko wannan ayon alkur'anin ya wanku a cikin ruwan sai mutum ya ɗauka sai ya tsame takardun sai ya shanye to wannan yana sa wasu suna samun waraka daga matsalolinsu to ita wannan mata ta mai da abin kamar sana'a har ma saro takardun ake yi ana sassayarwa mutane 200 ko 300 ko 1000 da dai shauransu to tunda ba wani suna ne ko wani yare ko wata magana wanda la yufhamu ma'anaha ba kai tsaye ba za ka haramta wannan al'amarin ba ba za ka haramta ka ce haramun ne kai tsaye ba dan da a ce ya tabbata akwai wani suna ko akwai wata kalma wanda ba ta daga cikin sunan Allah ko alkur'ani to wannan kai tsaye kaga ya bayyana mana cewa ba al'amari ne wanda yake da alaka da Allah ba to amma tun da sunayen Allah ne daga cikin malamai akwai wanda suka halatta shan rubutu jama'a akwai wanda suka haranta Allah ya ji kan malam Abubakar Mahmud Gumi ya faɗi ma hatta ayoyin da ake karantawa mace idan tana naƙuda a rubuta mata ta sha kuma idan ta sha za ta haihu so mas'ala ce ta aƙida mas'ala ce wanda akwai maganganun malamai akai dangane da mas'alar a rubuta wani abu a bawa mutum ya sha zai abin nan matukar dai ayoyi ne ko addu'o'i ne wasu suna ganin ba haramun ba ne ina fata kuna fahimta wasu suna ganin haka wasu kuma suna ganin har yanzu dai a guji irin wannan saboda saddun lizzari'a kar a je a afkawa abin da Allah bai yarda da shi ba wallahu ta'ala alam saboda haka ba zan iya cewa wannan abin kai tsaye haramun bane kuma ba zan iya halatta shi kai tsaye ba kamar yadda malamai suka yi sabani to ni ma na yi sabani an gane magana da kyau ko yauwa dan abin da yasa ba zan haramta ba saboda ba wani abu bane sunaye ne na Allah amma daga wani abu ya shigo to nan kan kai tsaye haramun ba zan kuma ce halal bane saboda akwai malaman da suka ce hakan ma bai halatta ba jama'a kuna fahimtar magana amma dai ni ina ganin mutum ya dogara da addu'o'i na manzan Allah na tofi da shauransu da kuma na karantawa da na tashi cikin dare a yi ya fi akan ya biye waɗannan abubuwa wanda idan ya ci gaba da yarda da su daga ƙarshe zai iya afkawa zuwa ga ainihin wato wancan matsala da ake ta menene ake ta tsoratar da mutane fadawa cikinta Allah ya saka da alheri Allah kuma ya kiyaye masu salo bismillah so za mu dakata a nan insha Allah ta'ala Ah, amma kafin nan akwai ah, asibitin madina wanda sun saba kawo gudunmuwarsu duk ƙarshen wata naira dubu goma goma to wannan karan ma gashi sun kawo muna addu'a Allah ya saka musu da alheri Allah kuma ya ƙara wannan asibitin daraja da kima da martaba Allah ya sa mu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh